نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نحن مقبلون على دخول شهر رجب وهو أحد الشهور الهجرية القمرية ويسمى رجب رجب الحرام وذلك لأنه أحد, أحد, أحد الشهور الأربعة الحرم التي يحرم فيها القتال وذلك أمر كان متعارفا ومشهورا منذ الجاهلية وقد ذكر القرآن الكريم الأشهر الحرم في قوله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فقال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أخرجه الشيخان ويسمى شهر رجب رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذه الشهر وتصون حرمته فكأنها اختصت بهذا الشهر لأنها تعظمه تعظيما شديدا وتزيد في تعظيمه واحترامه أكثر مما يفعل الآخرون فلا تغيرها فلا تغير هذا الشهر عن موعده بل توقعه في وقته بخلاف باقي العرب الذي كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور بحسب حالة الحرب عندهم وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ورجب من الترجيب بمعنى التعظيم ولعل السر في هذه التسمية هو ما كانوا يخصون به هذا الشهر من تعظيم وتوقير في الجاهلية وجاء الإسلام فعظمه أيضا وجعله من الأشهر الحرم فيدخل في قوله تبارك وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم فاحذروا أشد الحذر يا عباد الله أن تظلموا أنفسكم في هذا الشهر وباقي الأشهر الحرم بالسيئات والخطايا والبدع والضلالات والفسق والفجور والظلم والعدوان والقتل والاقتتال وقد ثبت أن قتاده رحمه الله تعالى أنه قال إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها أيها المسلمون فقد جرت عادة بعض المسلمين على تخصيص شهر رجب بالصيام وهذا التخصيص لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين فما صاموا هذه الأيام ولا دعوا الناس إلى صيامها بل لا زال العلماء على اختلاف بلدانهم ومذاهبهم وأزمانهم ينكرون ما يروى عن هذا الصوم من أحاديث ضعيفة أو موضوعة ويبينون للناس بطلانها وأنها لا تصح فقال الحافظ ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله لم يرد في فضل شهر لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصله للحجة وقال الحافظ ابن رجب ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأما الصيام فلا يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه بل قد صح عن الحر رحمه الله أنه قال رأيت أمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية وقال الطرطوشي المالكي رحمه الله بعد قول عمر هذا دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إنما هي غبرات من بقايا عقود الجاهلية وأما من كانت له عادة بصيام أيام البيض أو صيام داود أو صيام الاثنين والخميس من كل شهر فهذا لا حرج عليه في صيامها في رجب أيها الإخوة الأفاضل ومن البدع التي أحدثت في شهر رجب صلاة الرغائب وتسمى أيضا صلاة الاثنى عشرية وتسلى في أول ليلة جمعة من شهر رجب بين العشاءين بصفات مخصوصة وصور, وصور وأدئية معينة قال النووي رحمه الله تعالى صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة أشد إنكارا مشتملة على منكرات فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فائلها أيها الناس ومن المحدثات في هذا الشهر صلاة النافلة بصفات معينة والاحتفال في ليلة السابع والعشرين من رجب والتي يزعمون أنه أسري به صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وهذا كلام لم يثبت قال ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ولم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها بل نقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به أو ليس فيها ما يقطع به ولو ثبت أيضا لم يشرع له احتفال ولو كان خيرا لسبقنا له النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أيها الناس ومن البدع المحدثة في هذا الشهر تخصيص رجب بالعمرة وتسمى العمرة الرجبية اعتقادا ألا أن العمرة في رجب فيها فضل معين والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات كلها في ذي القعدة وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه فقد خالفته عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح ومن الأمور المحدثة أيها الناس في هذا الشهر صلاة تدعى صلاة أم داود في نصف رجب والتصدق عن روح الموتى في رجب والأدعية التي تقال في رجب وتخصيص زيارة المقابر في رجب وغيرها وكذلك وكل ذلك بدعة محدثة مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته ويلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan uwana masu albarka hudubar mu ta yau za ta mai da hankali ne za ta tattauna game da watan da muke dab da shigarsa domin kamar yadda yake a irgen kalanda ta addinin musulunci yau mana talatin ne ga watan jumadal akhira wanda insha Allahu ta'ala gobe za mu shiga watan rajab wanda shine ɗaya ga wata ‘yan uwa mu sani cewa wannan wata na rajab wata ne guda ɗaya daga cikin watanni guda goma sha biyu da Allah maɗaukakin sarki ajiye musulmi shi domin su irga shekaru da watanni da kuma al'amuransa ne da kullum da shi bayan kasance wasa ɗaya daga cikinsu har yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi wannan wata ya sanya shi a cikin watanni guda hudu masu alfarma wanda Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana a cikin suratul tauba ko suratul bara'a cewa inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran fi kitabillah hakika irgen watanni na addinin musulunci a wajen Allah maɗaukakin sarki watanni ne guda goma sha biyu yau makhalaka samawati wal arda tun ranar da Allah maɗaukakin sarki ya halicci samai da ƙasai haka abin yake a rubuce bai canza ba Allah maɗaukakin sarki ce min ha daga cikin waɗannan watanni ko waɗancan watanni guda goma sha biyu arba'atun hurum akwai wasu guda hudu masu alfarma masu girma masu daraja wanda alfarmarsu da girmansu ya ɗara sauran watannin wajen alfarma Allah maɗaukakin sarki ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wasu malaman suka ce abinda ake nufi da fihinna ad-damiru yarji'u ila shuhuri jami'an damirin yana komawa zuwa ga watannin gaba ɗaya goma sha biyu amma da yawa daga cikin al-muhaqqiquna min al-mufassirin suka ce abinda ake nufi shine waɗannan watanni guda hudu da Allah ya ambata a ƙarshe su ake nufi ma'ana waɗannan watanni guda hudu masu alfarma ‘yan uwa waɗannan watanni guda hudu masu alfarma su ne guda uku a jere ɗaya kuma a ware wanda suke a jere akwai zulƙada akwai zulhijja akwai almuharram kun ga waɗannan a jere suke da an fita daga zulƙada za a shiga zulhijja daga zulhijja kuma za a shiga almuharram sannan bayan su kuma sai ka irga wasu watanni guda shida sannan kuma sai mu faɗa rajab to rajab shine cikon na hudun nasu shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard ko kuma qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard hakika zamani yana juyawa ne yana kaiwa ya komo ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi tun lokacin da ya halicci samai da ƙasai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ita shekara watanni da ke cikinta watanni ne guda goma sha biyu ya ce daga cikinsa akwai guda hudu masu alfarma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe jero su ya ce salafun mutawaliyatun akwai guda uku da suke a jere dulqada dulhijja da almuharram sai ce wa rajabu mudara da rajab na kabilar mudar yace allazi baina jumada wa sha'ban shine ke tsakanin watan jumadal akhira wanda muke ciki da kuma watan sha'aban wanda daga watan rajab din kuma sai shi yake kamawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana bayanin su yadda suke malamai suka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wannan hadisi mai inganci ya jingina wannan watan da kabilan mudar ma'ana watan rajab na kabilan mudar yace wa rajabu mudar da watan Rajab na kabilan Mudar sai malami suka ce dalilin da yasa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya jingina wannan watan na Rajab zuwa ga kabilan Mudar saboda kabilan Mudar kabilu ne ko kuma kabila ce da take matukar girmama wannan wata na Rajab fiye da sauran Larabawa akwai abin da Larabawa suke yi na jinkirta wata mai alfarma su yi yaƙi a cikinsa su zubar da jini a cikinsa su yi abin da aka hana a cikinsa wanda da niyyar idan wani wata ya zo mara alfarma ya zo sai su ɗauki wani mai alfarma sai su mai da shi can abin nufi watan rajab da dulqada da dulhijja da almuharram an hana yaƙi a cikinsu to idan yaƙi ya taso musu a ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma sai su ce tun da dai yanzu yaƙi ya kama bari mu yi shi ma'ar wani watan sai mu mai da alfarma cikin wancan watan da muka ara sai su yaƙin su a cikin muharram ko a cikin zulqada ko a cikin zulhajj ko a cikin rajab idan watan ramadana ya zo ko watan rabi'ul awwal ko watan rabi'ul akhir rabi'ul akhir wanda duk ba sa cikin watanni masu alfarma to sai su ce wannan watan mun ɗauke shi mun maye gurbin wancan watan mai alfarma da maka ara maka yaƙi a cikinsa sai su ƙin yaƙi su ƙi zubar da jini su ƙin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki hana a wannan a wannan wata da yake ba wata mai alfarma ba shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya zarge su da shi yace inna man nasi'u ziyadatun fil kufri haƙiƙa wannan jinkirta wata da suke wani ƙari ne a cikin kafirci yuballu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wani wata su jinkirta shi wani wata kuma su halatta shi su abin da su ga dama a cikinsa to su kabilar mudar malamai suka ce su ba sa yin irin wannan jinkirta wata a cikin watan rajab saboda yadda suke ɗaukarsa da girma kwarai da gaske to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya jingina watan zuwa gare su a matsayin kamar watan nasu ne masu kaɗai saboda me saboda yadda suke mutunta watan suke ba shi girma yadda ya kamata malamai suka ce dama asalin kamar a rajab ɗin ai daga at-tarjib ne aka ce at-tarjib shine at-ta'zim girmama abu da kamba ma shi da mutunta shi to yadda suke girmama watan shi yasa sai aka ishtiqaqin sunan watan ko kuma sunan aikin da suke aka sa watan ma'ana rajab ɗan uwa mu sani cewa wannan watan da shi da sauran watanni masu alfarma dukansu Allah madaukakin sarki ya tattara ya ga mana cewa fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawukanku a cikin watan rajab ko ɗaya daga cikin watannin na guda uku masu alfarma ɗaya daga cikin malamai magabata na tabi'ai a qatada ibnu da'ama as-sadusi Allah ƙara masa rahama yake cewa mutum ya zalunci kansa yayi wani aiki na rashin kyautawa a ɗaya daga cikin watannin nan masu alfarma guda hudu ba daidai yake ba da mutum ya zalunci kansa a wani wata wanda ba su ba ma'ana laifin da zai ɗauko wa kansa da abin da zai yi da abin da zai samu na alhaki sai ya fi wanda zai samu idan da aikin da ya shi ba a cikin ɗaya daga cikin watannin da ne guda hudu ba to shi sa sai malamai suka ce duk lokacin da wata mai alfarma ya shigo irin wannan to kowane ɗaya daga cikin musulmi wajibi ne ya tattara hankalinsa waje guda ya kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki ba yaƙi kaɗai aka hana a cikinsa ba ba zubar da jini kaɗai aka hana a cikinsa ba duk abin da yake saɓo ne kaucewa hanyar Allah maɗaukakin sarki bijirewa Allah maɗaukakin sarki da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dole ne mutum ya guje shi dole ne mutum ya guji ƙarya mutum ya guji ha'inci mutum ya guji munafunci mutum ya guji kisan kai mutum ya guji duk abin da yake sabawa Allah madaukakin sarki ne a cikin sa abin da ya kamata kenan to amma ƴan uwa abin da ya faru shine wannan wata mai alfarma tun lokacin jahiliya sun kasance suna girmama shi suna kambama shi har sukan yi azumin maka a cikin sa to lokacin da addinin musulunci ya zo sai ya bashi girman sa ya sa shi a cikin watanni masu alfarma kamar yadda yake to amma abubuwa da yawa da aka kirkiro ake yi wanda ba daidai ba sai addinin musulunci ya hana shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja kunne ya hana shi to amma ya lil asaf abin da yake faruwa har yanzu addinin musulunci ya yi shekara 1400 da wasu shekaru amma har yanzu waɗansu abubuwan na jahiliya ana ɗauko su a ci gaba da yin su a cikin wannan wata da muke ciki na rajab akwai abubuwa da yawa da mutane suka kirkira suka sanya su a cikin wani watan wanda suke gudanar da su wanda ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da komai a kansu akan ayi ba ko kuma akan wani lada na musamman a kansu to shi yasa duk lokacin da zan bautawa Allah madaukakin sarki yan uwa ya kamata mu tsaya mu duba me Allah madaukakin sarki yace ayi ayi me annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar mu tafi akan sa duk abin da ba wanda babban shi yan uwa ba addinin musulunci bane saboda kowane ɗaya daga cikin abin da yake so shine ya bautawa Allah madaukakin sarki Allah ba shi lada duk aikin da ba Allah ya ce a yi ba ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da shi ba ba stamfin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kansa to idan mutum ya aikata shi wahalar banza yake sai dai samu alaki mai bakon ya samu lada Allah ya kiyaye mu to shi sa dole in uwa barinka aikin mu akan basira tare da shudewar zamani da tsayin lokaci har yanzu a cikin birane ba ƙauyuka ba akan samu yan uwa da suke gudanar da irin waɗannan abubuwa na bidiyo'i da kirkire-kirkire a cikin wani wata na rajab kuma su ringa aikata su wasu ma sukan yi kokari su kare su da wasu hadisai marasa kyau daga ciki mafi girman abin da ake yi a wannan wata shine akwai azumin da ake ci masa azumin rajab ko kuma abin da muka fi sanin da shi shine azumin tsofaffi azumin tsofaffi yan uwa ba azumi ne da addinin musulunci ya koyar da shi ba ba azumi ne da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a yi shi ba ba azumi ne da koyarwa da ɗaya daga cikin magabata ta tabbatar da shi ba azumin tsofaffi wani azumi ne da wasu mutane suka kirkira hadisai suka jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa babban malami ibn hajar al-asqalani Allah ya kara masa rahama littafi ya rubuta su kutum da guda guda dan yayi bayani game da waɗannan hadisai da aka tattara aka wa annabi ƙarya da za'ifai da maudu'ai aka tattara aka ce annabi ne ya faɗe su dan a kawo falalar watan watan rajab ya sa masa suna tabyinul ajab fi ma warada fi fadli rajab tabyinul ajab fi ma warada fi fadli rajab yayi bayani yace a cikin hadisan da aka kirkira wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sun kai kusan hadisai 32 yace guda 11 daga ciki ba'ifai ne ba su inganta ba kusan guda 21 su kuma mawbu'ai ne ma gaba ɗaya na ƙarya ne kuma duk ya kawo su kowanne da hanyar da ya zo kuma ya ba hanyar da ta dace ya rushe shi gaba ɗaya ina ba da shawarar ɗaliban ilimi su je su nemi littafin da za su ƙarar da shi sosai da sosai tabiyunul ajab fi ma waraba fi fadli rajab ya bayani sosai a kansa ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama a yake cewa yake cewa amma azumi a cikin wannan wata na rajab bai tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba lam yarid fi fadli shari rajab wala fi siyamiha wala fi qiyami lailatin yace babu wani hadisi guda daya da ya inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake bayani game da falalar watan rajab ko azumi a cikin watan rajab ko wata sallah ta musamman a cikin watan rajab ibn hajar al-asqala ne wannan bayanin wanda ibn hajar dan mazhabar shafi'iyya ne su kansu malaman shafi'iyya ba su yadda da wannan azumi da ake a cikin watan rajab ba ma'ana azumin tsofaffi haka nan akwai babban malami shi ma wanda yana gaba da ibn hajar shi kuma mai suna ibn rajab al-hanbali shi kuma dan mazhabar hanbaliya ne shi ma ga abin da yake cewa yake cewa amma azumi a cikin wannan wata na rajab bai inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ko da guda ɗaya haka nan bai tabbata daga sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare suna yin sa ba asar ya tabbata daga sayyidina umar dan khattabi Allah ya kara masa yarda ya kasance sayyidina umar yakan bi mutane guraren zaman su ya ga mutanen da suke yin azumi a watan rajab bulala yake ɗauka yake duka mutane a hannunsu ya ɗau hannunsu ta ƙarfin tsaye sa musu a cikin abinci ya ce sai kun ci abinci ya ce don wannan azumi da kuke yi azumi da mutanen jahiliya suke yinsa don girmama wancan watan da addinin musulunci zo sai aka daina shi don me abin da ake lokacin jahiliya za ku ɗauka ku ci gaba da yinsa sai da umar dan khattabi ya hana shi sa ɗaya daga cikin malaman malikiya imam tarqushi wanda shi kuma na malikiya ne bayan an kawo wannan asar na sayyidina umar yake cewa dallat hadhihi al-athar waɗannan asar din hadisan da suka tabbata da maganganu na sahabbai game da hana azumin watan rajab suna nuna cewa annan lazi fi aidin nasi abin da yake hannun mutane min ta'zimihi na girmama wannan wata na Rajab inna ma hiya ghabaratun min baqaya qudil jahiliya yace wata kura ce kawai da datti na ragowar ayyukan da mutanen jahiliya suke su kuma suka kwaso suka tattaro suka zo suka sashi a cikin addinin musulunci amma baya cikin addinin musulunci ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa bai tabbata ba koda sau daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi azumin wata uku a jere yace babu wannan a cikin shari'ar musulunci amma za ku ga yanzu yan uwa har yanzu akwai iyayen mu dattawa waɗanda idan wannan watan ya zo in suka fara azumi tar rajab din nan wallahi ba sa daina ba sa daina sai ramadan ya kare azumin wata uku wanda kuma wasu daga cikin malamai suke ba su fatawar ya halatta bari ma zaka ga zaka ga wasu daga cikin malamai sukan fito gidan rediyo su rinka faɗar irin waɗannan hadisai da ibn hajar ya gama musu aiki ya tattara su ya tattara su gaba ɗaya ce ba su inganta ba irin sa suke ɗaukowa suke karanta wa mutane kaji ana faɗar hadisai fallalasa ta yi yawa kai daga ji ka san wannan ya saba wa hankali ba hadisi ne daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba hadisan suna da yawa kwarai da gaske daga cikin irin su akwai wanda ake cewa a cikin aljanna akwai wata korama sunan ta rajab saboda haka duk wanda yayi azumin watan rajab sau ɗaya rana ɗaya Allah maɗaukakin sarki zai shayar da shi daga waccan ƙorama ita wannan ƙorama ta cikin aljanna haskenta ya fi madara sannan zaƙinta ya fi zama a baki daga cikin irin hadisan akwai hadisin da yake cewa rajab watan Allah ne sha'aban wata na ne wa in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sannan kuma ramadana na al'ummata ne wannan shi ma ba annabi ne ya faɗe shi ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin waɗancan hadisai da ake kirkirowa a jingina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai hadisin da suke cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce Allah kai mana albarka a cikin Rajab da Sha'aban ko kuma isar da mu Ramadana da sauran hadisai masu tarin yawa wanda ake kirkirowa a jingina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa babu wani hadisi ingantacce kwalli daya da wani zai iya tabbatar maka da shi akan cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ayi azumi a cikin watan rajab abinda kuma ka sani yan uwa shine dukkanin shiriya tana bin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin bata yana cikin sabawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi sa yan uwa mu bautawa Allah madaukakin sarki karkashin abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu amma mu sani cewa yan uwa wannan baya hana cewa idan kai ma abocin azumi ne ka saba azumi ne da kullum azumin alhamis da litinin azumin ayyamil bib sha uku da sha hudu da sha biyar azumin siyamu dawuda ka yi yau gobe ka huta da sauran azumin maka na lafana da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wannan abin da muka faɗa ba zai hana ka ci gaba da azumin ka da kake ba babu laifi yan uwa mu sani cewa ka yi azumi da niyyar azumin watan rajab shine muke bayani a kansa amma yanzu ka yi azumi ranar alhamis ka yi azumi ranar litinin da waccan niyyar baka da matsala ka yi azumi ranar ayyamul bib sha uku da sha hudu da sha biyar don ka samu waccan fadalar babu matsala ka yi azumi siyamu dawuda ka yi yau gobe ka huta wannan shi ma baka da matsala in uwa Allah madaukakin sarki ya samu dace daga cikin abubuwan da aka kirkiro a cikin wannan wata mai albarka akwai wata sallah da suke ce mata salatul raga'ib ko su ce mata sallah dozin sallah ce da raka'o'inta guda goma sha biyu ne tana da siffofi ayyanannu da wasu addu'o'i keɓantattu da ake yi a cikinta ita wannan salatar ragayib ɗin ana yin ta ne kamar yadda suka faɗa tsakanin magariba da isha ko bayan sallar isha kuma ana yin ta ne a juma'a ta farko ta watan rajab juma'a farkon watan rajab a wannan juma'ar ake yin wannan sallar sallah ce da suka ce tana da falala in ka ji falalar kai kanka ka san akwai matsala a cikinta kaji an ce za a baka ladan mala'ika dubu kaza za a kankare maka zunubin mala'ika dubu kaza da sauransu to waye san ladan mala'ika yadda yake bari a ce za a baka ladan mala'ika haka zaka ji abubuwan da sauransu duk abubuwa ne da basu tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yan uwa sallar da ka saba yi na nafila salatun rawatib salatu buha da sauran da sauran sallolin dare da kake yi ka cigaba da yin kayanka amma kada a shagaltar da kai da yin wasu abubuwa da ba su da asali daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ka'ida yan uwa shine duk wani abin da aka kirkiro aka kawo na bid'a aka ce kai idan ka duba zaka ga sai ya tunkuɗe wata sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sa ne ya samu waje zauna duk wata bid'a da aka kirkiro zaka ga bata samu gurin zama ba sai da ta tunkuɗe sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to shi yasa duk abin da aka ce kai a matsayin ibada dan uwa kai marmaza ka tambayi ma abota ilimi wannan abin ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka aikata bai tabbata ba sai ka tattara sai ka bar musu kayan su shikenan ka huta dan ka'ida Allah maɗaukakin sarki baya karɓa aiki sai ya cika sharaɗi guda biyu na farko sai ka yi shi dan Allah na biyu sai ka yi shi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a yi shi duk aikin da ya wofinta ya kasa ya gaza suka ɗaya daga cikin sharaɗan nan babu ruwan Allah maɗaukakin sarki da shi dukkan aikinka duk yadda kake da ikhlasi wani zai ce ana yi dan Allah ka yi dan Allah baka tuntuɓa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba ba ruwan Allah da aikinka wani zai ce ai sunna ne ka yi sunna amma ba kai dan Allah ba kai dan a gani a yaba maka babu ruwan Allah da aikinka to shi sai uwa wajibi da duk aikin da zami ya kasance a mana tuntubar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafin mu aikata shi shi sa babban malami imamin nawawi Allah ya masa rahama yake cewa ita wannan sallar tara ghaib bid'atun qabihatu yace bid'a ce bid'a ma kuma mummuna yace kuma a bar yi wa inkari ce mafi tsananin inkari yace wacce ta kunshi wasu abubuwa naki a cikinta ya ce saboda haka wajibi ne a bar irin wannan sallah saboda ba ta da asali a cikin addinin musulunci ‘yan uwa mu sani cewa daga cikin abubuwan da aka ƙirƙiro su aka sanya su a cikin wannan wata mai albarka mai alfarma akwai abin da ake cewa daren isra'i da mi'iraji daren isra'i da mi'iraji ‘yan uwa mu sani cewa daren isra'i da mi'iraji shi isra'i da mi'irajin wani abu ne mafi girman aya da Allah subhanahu wata'ala ya nuna annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu ne da yake tabbatacce a cikin alkur'ani da hadisai da yawa subhanallazi asra bi abdihi min al-masjid al-layla min al-masjid al-harami ila al-masjid alladhi ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linurihu min ayatina kamar da Allah madaukakin sarki ambata to amma ƴan uwa kayyade cewa wanne dare ne wacce rana ce wanne wata ne wannan babu wanda ya kawo maka shi ƴan uwa babu shi shi sa shekul islam bin taymiya yake cewa babu wani dalili tsayayye da yake tsayawa akan cewa ga watan da aka yi isra'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko idan ma ga watan to a goman farko ne a cikin watan goman tsakiya ne ko goman ƙarshe ne babu wannan tabbatacce ko kuma a wanne dare ne hakikanin ranar alhamis ce juma'a ne ko kaza ne ba a samu wannan ba shekul islam yake cewa duk dalilan da suke za su tabbatar da wannan abubuwa ne da ba su tabbata ba shi sa malamai sabani suke mai yawa game da tabbatar da wacce rana ne wasu sun ce watan ramadana ne wasu sun ce rabiul awal ne wasu sun ce jumada al-akhir ne wasu sun ce rajab ne bayan sun faɗi watanni mabambanta juna wajen kokarin kawo wannan lokaci ne a watan shi ma sai suka sabani wasu suka ce goman farko ce wasu suka ce goman karshe ne wasu suka ce goman tsakiya ne to amma ɗaya daga cikin zancen da ya fi rauni shine kasancewarsa 27 ga watan rajab wanda a wasu gurare a ɓangarori na duniya akan yi taruka ne kamar ranar sallah a yi biki a ɗinka kayayyaki a zauna kamar yadda kuka ana yin taron maulidi haka ake yin taron taron isra'i da mi'raji a wasu garuruwa wanda nan ma da yawa daga ciki wasu za ku suna yi saboda haka yan uwa wannan bai tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ga ranar da aka isra'i da mi'raji da shi ba idan ba ya tabbata sai ka kalla annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa lokacin da ranar ta kewayo shi me yayi yayi irin wancan abin da kake yi to sai ka ci gaba addini ne bai yi irin wancan abin da kake ba sai ka bar shi wallahi ba addini bane shikenan ka huta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba a taba rawaitowa cewa ranar isra'i da mi'raji ta kewayo ya tara saba ya ce ku zo mu karanta isra'i da mi'raji a karanta hadisan babu wannan a cikin addinin musulunci yan uwa mafificiyar shari'a yan ita ce shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu tsaya a inda aka tsayar da mu kada mu kada mu ƙara kada kuma magaza Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa a mu sani cewa daga cikin abubuwan da mutane suke ɗaukar su da muhimmanci a wannan wata akwai umara yin umara a cikin wannan wata suna kiranta da umarar rajab umaratul rajabiyya al-umaratul rajabiyya umarar cikin rajab suka ce tana da fifiko da wani lada na musamman duk mutumin da ya umara a cikin wannan watan sama da ba wannan watan ba wannan shi ma ba shi da alaka da koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bar ma a cikin sahih bukhari asar ya tabbata ga abdullahi dan umar cewa mujahid da wasu daga cikin malamai suna da abdullahi dan umar suka je yana bayani akan cewa ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umara sau hudu ɗaya daga ciki a cikin yayi ta ne a cikin watan rajab bayan bayan ya gama bayanin suka tambayi na na'isha na na'isha ce in karan ka tace ba daidai bane saboda haka bai tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umara a cikin watan rajab ba yayi umarar sa ne duka guda hudun a cikin watan dhulqa'ada kamar da ya tabbata a cikin hadisai ingantattu saboda haka duk wanda zai je umara a cikin wannan wata zai iya zuwa ya je yayi umarar sa amma ba da niyya yayi umara a cikin watan rajab din ya samu lada na musamman ba babu wannan a cikin shari'a yan uwa daga cikin abubuwan da mutane suke kirkiro a cikin wannan wata mai albarka akwai wata sallah da suke ce mata salatu ummi dawuda sallar ummu dawuda ita wannan sallar raka'a goma sha hudu ce ana yin ta ne idan rajab ya raba tsakiyar rajab nisfa rajab suke yin ta ita ma ba ta da asali a cikin shari'ar musulunci ba sai an faɗa ba saboda wani sai je yi daga ciki akwai at-tasadduq ar-ruhil mauta akwai waɗanda suke gani cewa idan watan rajab ya kama to duk wanda yake da mamaci a lokacin ya sauri ya masa sadaka ya fito da abin da ya mallaka na dukiya ya yi zakka ya sadaka a wannan lokaci saboda akwai wani lada na musamman da Allah yake kaiwa shi mamacinsa a wannan lokaci shi ma wannan bashi da asali a cikin addinin musulunci yan uwa daga cikin abubuwan da mutane suka kirkiro a wannan wata mai albarka akwai ziyartar mamata a cikin wannan wata na Rajab cewa idan mutum ya je ziyarci mamacinsa a cikin wannan wata shi ma akwai wani sauki da musamman da Allah subhanahu wata'ala yakan ba wancan mamaci nasa da sauran abubuwa da dama da akan kirkiro wasu a jingina su kai tsaye zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasu kuma a jingina su zuwa ga wasu daga cikin sabai ko tabi'ai ko malaman da suka zo baya waɗanda gaba ɗayan su game da maka ambata ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da komai akan su ba babban abin da yake kan yan uwa shine wannan wata ne mai alfarma mu kiyaye alfarma Allah madaukakin sarki a cikin sa kada mu zalunci junan mu kada mu yi junan mu hasada da gilli da hikidi kada mu zalunci junan mu kashe kashe da duk abubuwan da bai kamata ba mu daina shine abin da ya kamata amma duk abin da yake ba wanda bayan uwa sai mu bar shi Allah madaukakin sarki ya samu dace Allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir adaka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم إنا, أس... إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا بالجنة والنجاة من النار وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله